بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قتل الخراسون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يبقه قولي باين هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله mun sake dawowa ci gaba da wannan karatu na tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda ake gudanarwa a wannan zawiya ta tsamiya mai kaji na sarawa godal wanda muna a cikin wannan sura ta suratu zariyati wanda kuma a jiya mun tsaya a aya ta tara a cikin wannan sura wanda a yau za mu tashi aya ta goma inda allah maɗaukin sarki yake cewa ƙutilal kharrasuna allah maɗaukin sarki yana cewa ƙutilal kharrasuna Allah an ci masu yin ƙarya wato shi ne masu ƙirƙirin ƙarya a kan abin da ba haka yake ba su ce watan haka an kai ɗin shi ne ƙotilar ƙarra suna Allah an ci masu yin ƙarya shi ne la'inar kazzabuna Allah an ci masu yin ƙarya ma'ana la'anta abin da ake nufi da la'ana shi ne tsinuwa ma'ana kamar ka ce an tsine masu shi ne ma'ana ɗin alkazzabuna masu yin ƙarya shi ne ashabul qawlil mukhtalifi ma abuta zancen na wanda yake ya saba da juna ɗin nan wanda ai aji ayan mu da muka karanta a jiya mun ji inda Allah madaukakin sarki yake cewa innakum lafi qaulin mukhtalifin suna cikin zance wanda yake mai sabawa da juna dan gani da kokarin wai sai sun ga sun bata addinin musulunci sai sun ga sun yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abubuwa wanda suke marasa kyawu to shine wajen wannan kokarin to sai ya zama suna kirkire kirkiren abubuwa na karerai su ce boka ne ko su ce a'a mawaki ne ko su ce a'a watan dan sihiri ne da sauransu dai to shine Allah ya ce to masu kirkirkirkiren ƙarya abinda ba a yi ba suna yi faɗin an yi to Allah ya ce an tsine masu albarka shi yasa wata ayar zaka ji ubangiji madaukakin sarki yana cewa ala la'natullahi alal kadhibina yake cewa wato tsinuwa da la'anta ta Allah madaukakin sarki ta tabbata akan masu yin ƙarya wato da yake kamar yadda muka sani dai shi sha'ani ne yin ƙarya al'amari ne wanda yake mai girman gaske kuma al'amari ne wanda ubangiji madaukakin sarki ya haramta shi domin da duk abin da zaka ji Allah ya ce ya tsine wa mai ne ai kaga ba sai an faɗa maka an ce maka haramun bane gashi aya ta ce kuce zakar rasuna an tsine ma masu yin ƙarya albarka wata ayar kuma ala la'natullahi alal kadhibina la'anar Allah ta tabbata ga masu yin ƙarya to dama shi wannan kalmar ta kucila daga asulin kalmar qatl ne na kisa to amma sai aka yi areta aka bayar da ita ga ma'ana ga la'anta sai aka ce kucila zakar rasuna din matsayin auronta ne aka yi aka aka sanya ta a nan gurin saboda sai ya zamo kenan an kamanta kamar wanda samun arziki ya kuce ma to kamar wanda rayuwa ta kuce ma ne tunda ai da zara an ce mutum ya mutu misali ya je lahira cikin azaba to ai kaga wannan kamar ya rasa rayuwa sai ne gaba ɗaya misali to shi yasa sai aka kamanta watan la'anta din da matsayin tsinuwa ko kuma watan da kisa saboda in mutum ya rasa arziki to kamar ya rasa rayuwa sai ne to shine ubangiji mu dauke zake ce an la'anci masu yin ƙarya to kuma kamar yadda muka sani dama dai a hadisai da daman gaske manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar da muwa akan maganar yin ƙarya din nan wanda zaka je yana faɗa cewa idan mutum har ko wani lokaci watan yana ta yawan yin gaskiya in mai gaskiya ne kenan to yace ba zai gushe ba yana ta yin gaskiya hatta yukutaba indallahi siddiqan har sai an rubuta shi a wurin Allah shi wani mai gaskiya ne wanda shine mutum zai kaiwa matsayin da a duk sanda za a ji magana ta fito daga gare shi to ba a saurin kare ta nan take da an jiya an ka ce ai ga wani an ka jiya to za a ji cewa to ana ganin ko gaskiya abin da haka yake ko da makiya ne ne ko da ba masoya ne bane in sun gaji magana sai ba saurin karetawa in ko gaji sun karyata sai da don biyan wata manufa ta su kawai ga wasu mutanen su amma su a cikin zuciyarsu sun san ba ƙarya bace bai faɗi ba to ya kai wanda an rubuta shi ma siddiqa kenan wani kuma sai ya ci gaba da cewa kuma mutum ba zai gushi ba yana yin ƙarya shine wala yazalu rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba inda Allahi kazzaban shi ma ba zai gushi ba yana ta yin ƙarya har sai an kai inda Allah madaukin sarki zai rubuta shi cewa shi watan maƙaryaci ne to in ya kai inda an rubuta shi matsayin makareci to daidai wannan lokaci ne zaka samu cewa watan ba za a ainihin za a rubuta shi makareci to koda masoyan shi ne in sun gaji ya faɗi magana kai tsaye ba za su ɗauka cewa ilalle mai gaskiya ɗin bane za su ɗauka kai tsaye da an faɗi sun ji ya faɗi magana ko da masoyan ne nasu to sai ka ji an ce aka yi magana irin da maganganu ne da kurum ka sa ana irin wannan din wane ya an san shi da gaskiya wane kuma a abokin ku ne mutumin ku ne kuna tare amma sai dai akwai ƙarya wanda duk sanda zai faɗi magana din kai tsaye ko da zai faɗe ta ku kan kun ne na kun ne fa amma za ku ji sai kun ci kai sai kun ji ba ku yadda ba to shine yake magana an rubuta mutum kenan a wurin Allah sunan shi makareci muna fata Allah ya kare mu to shi yasa shi sha'ani na ƙarya al'amari da wanda yake mai girman gaske wanda wato shi yasa kaga kamar yanda al-Imam Fakhruddin Razi mai tafsirin mafatihul ghaibi yake magana a cikin tafsirin surati na suratul tauba a daidai ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqina to shine yake kawo hikayar cewa an ruwaito akwai wani mutum wanda ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce mashi to shi dai yana buƙatar zai yi musulunci amma kuma sai dai yana da wasu ɗabi'u waɗanda shi ba ya iya barin waɗannan ɗabi'un nashi wato shi dai yace mutum ne mai yawan ƙarya maƙaryaci kuma ƙaryar na ya saba da ita sannan mutum ne mai shan giya ko mutum ne mazinaci ko mutum ne barawo mai sata yace kuma gashi kai manzo Allah sallama naji an ce duka ka haramta su ba asu kuma ni ko gashi shi yana jin dadin su ma na bai bari ya kanhi to kuma yana son ya musulunci yanzu ya za a yi kenan to shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai to abinda za a yi sai ya bar ƙarya kawai shikenan saboda hadin sai ya ci gaba da yanzu amma ita ƙarya sai ya bayyanta to lokacin da aka yi haka ne da shi ya sai ya ce to ba matsala zai yi kokari ya ga ya bar ƙarya din to shine sai yamma manzo Allah sallama alƙawalin cewa ba zai ƙare yin ƙarya ba shikenan tafi bayan ya tafi sai kuma a yaje ya tai zai yi sata ko kuma ya ce zai sata din to lokacin da ya zo gashi ya shirya ya samu abin da zai dauka na sata din to abin da yake nan kawai sai ya tuno da cewa kuma aiko akwai matsala matsalar da annan shine yanzu in yayi satan nan ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to manzo Allah yana iya tambaya ta cewa shin yaya sata yana nan yana yi ko ko dai ya bari yace to in kuma yace eh yana nan yana yi to manzo Allah sallallahu alaihi zai sa a mai hukunci na sata in kuma yace a a ya bayyana sata yanzu ba yayin ta to kuma ya ƙarya kuma gashi ya manzo sallallahu alaihi bai ƙara yin ƙarya to shine dai lissa haka cewa kai sata gade ba ta yiwa dai saboda kuma sai ya bari ya koma kuma ya je wajen shi ma zai sha giya ya hada giya sai da komai ya cigaba da sha sai sake da tuna wanga tunanin cewa in wai sha giyan nan in ya tayi wurin manzo Allah sallama yayi na suna magana da shi in ya tambaye shi ya magana shan giya ana na ana yi in yace me yana nan yana yi to za a mai hukuncin shan giya fa tunda da baki ne Yahudi yace nayi in kuma yace a a ya bari kuma ga ya bai bari ba to yayi ƙarya kuma gashi ya alƙalin bai ƙarin ƙaryan nan ita ma dai ga abun ba zai yi ba shi ma dai ya bari ita ma wurin zina shi ma haka wajen abun nan ne da shan giya da zina da sata dukkan su dai ga su ya riga tabbatar da duk wanda ya tauri sai dai tuno da wanga abun sai ya bari to shine sai ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa wato ya gane manzo Allah sallallahu alaihi wato likita ne shi wanda ya manzo Allah sallallahu alaihi likita ne shi wanda ya bashi magani daya amma kuma duk ya warkar mai da cututtuka ne gaba daya waɗanga din tun da gashi misali ƙarya guda ya bari ya ba ƙarya ne amma duk mai maganin wannan magunan waɗannan cututtuka na shi gaba daya kaga ashe kenan ƙarya ita ce mabudin duka sharuka gaba daya to kuma gashi yanzu musamman yanda ita ƙarya nan ta zabu kaman ma ado wanda ma yanzu in mutum bai iya ta baka bai wayi ba ake kallo ne ko haka ake gani mutum bai iya ƙarya din ba saboda haka yanda zaka zo ku shirya da kai da mutum za a yi kaza yanzu zai shirya maka ƙarya shikenan ai ai ga ranka kuma sai ka ji kamar haka an kai din sai dai in ta tashi sanin sai ka gano shi ƙarya ce shirya maka kurun to kuma ƙaryarin ga sunan kala kala daban-daban ta kowane bangare da irin nashi ka isko irin ƙarairayi wanda wani zayayi akwai ƙarya wanda wani zayayi don ɗaya ɓata wani misali zai kirkiri abubuwa na sharruka da kazafi da ƙarya ya jingina zuwa ga wani alhali kuma ya san da tabbashi wani din waɗannan abubuwan da yake ta yana faɗi din ƙarya ya kai ba gaskiya ba da bai yi su din ba bukata ta ya za a iya bata mai suna kawai shi ya guri ne akwai irin wannan ƙarin tuna daga ciki kuma kaga ita ma mai muni ce kwarai da gaske wanda irin ta da waya kaga mutum mai wanda an kama irin ta ya ya hankura irin wannan din gaskiya da wahala gaskiya dai ba da ce irin masu irin mutane ne masu ƙarfin imani kwarai da gaske da kuma irin haƙuri din nan ba su ce ba komai na yahi ka san Allah ya samu irin wannan din amma wani ba lalle ne ya hankuri ba kai mutum ya shirya maka sharri mai girman gaske da kazafi don ɗaya bukata ya jingina maka wani sharri ko ya bata ka ga mutane ko ya mene duk abinda amma nufa sai misali kai saurin cewa kaya hiba shi din sai masu irin wannan karfin yafi waɗe insha Allah ya sa da mu cikin su to shine kaga akwai wannan nau'i kenan sannan akwai nau'i kuma na wanda ba na sharri ne don ɗaya kawo mutum wani ƙarya ba wata hulɗa ce zaka za ta hada ku da kai da shi ya kawai za ku ɗaya hulɗojin nan tsakanin ku da kai da shi amma dai da ku ƙarƙari ta ba tare da ya shirya ma wata ƙarya ba ciki kuma yawancin ƙaryar dama dai ko da za a yanta za ka isko a ɗan kwai wata rashin gaskiya ne wanda ba aka so a wurin wanda ba na daidai ba ko da ba na a ɓata maka suna ne ba ku za ka isko dai akwai wata ɗan ɗan zalunci da aka so a ɗayan wurin ko da wanda za a shirya wannan ƙaryar cikin ta ɗin to wannan za ka ga akwai irin wannan nau'i na ƙarya ɗin sannan za ka ga akwai nau'i gashi na irin na ƙarya wanda za ka ga tsakanin misali kila mai neman aure misali ko mutum yana neman aure ko shi ɗin ya mata kare ko ita mata taimashi duk da yake da yawanci yanzu duk kusan kowa ya kai din sai ga ita za ta yi mata shi kare shi ma zai yi mata tashi kowa da irin tashi din to duk suna daga cikin kare din kuma to da haka kaga abubuwan ne waɗanda nau'o'a din daban-daban na kare suna da fadi suna da yawa wanda kamar yadda haka taba yi wani ne wanda yana ya da shi da aboki aboki ne za a ce wato tunda suna da hulɗa mai ƙarfi tsakaninsu wanda suna wasa kuma da juna irin da abin ganin su a ta abokai dai haka ko da yazo yazo wajen nema ne ko da yazo wajen nema wannan abokin nashi sai yake sai ga bai isko shi ba sai kira shi ta waya wannan ƙarya waya kaga ita ba ma magana ku ita wannan ta hayawa da ma kusan wanda yanzu kana nan cikin garin Godal misali mutum na aikin ka sai ka ce aka aina ta zuwa gusau kuma kana Godal zan ka misali ka gani ko na ta kawara ku ka gani ko kuma kila ga unguwar da ya kasu ya gane ka yana unguwa kaza sai ka ce ai ina waje unguwa kaza misali sai ka wado ta unguwa da ka san tsakanin wancan unguwar da ganin ne inda yake din shi akwai nisa wanda ka san kuma bai iya zuwa ne isku kadin sai dai ce maka to sai dai mu haɗu kenan to shi mai kama da irin wannan ne ko da ya kira shi tawa sai yake tambaya ta ab wani kana ina sai ce kai ai gashi nan zai je Kaduna ai ya ya ya hita ya kusa zuwa Mazariya shi kuma nan ko da yake kira ne din yana nan tsaye ne inda mota ta yi ya ka kiran nashi sai ce amma kuma ai ga mota kana ne ina gan daidai wuri kaza kuma ko kamar suke nan sai dace a to kuma yanzu sai dai kaga ya riga mai ƙarya misali ko amma don kai gane ƙarya kuma sai ya sake wata waskiya wurin kuma yanzu sai mai da abin irin nasu tun da tsakanin su da akwai wasa to kuma kai don ubanka ka san kaga mota ta baka wuce kiwa tun da ka gani ta amma kaga da dai ba haka so misali abin da ya so dai shikenan ya tai Kaduna kuma yana nan to kaga irin wannan ne to duka suna nan da shi da yawa to duk suna nan da yawa to don haka shi yasa dai ita ƙarya din dai duka dai al'amari ne wanda yake mai munin gaske wanda lalle yana da kyau mu yi kokarin bakin iya kokarin mu wajen ganin mun kauce musamman musamman wajen yin mutane sharruka da ita musamman irin wannan din wanda zaka shirya ƙarya kai tsaye ka shirya mutum dan tsaye ka ga ka kai shi ko ka kulla mai wani sharri ko ka kasa shi wani mugun hali ko ka bata mai suna ga al'umma ko menene duka dai ga sunan bai jidda irin wannan din to wannan yana ɗaya daga cikin abun bazan da ke masu muni kwarai daga cikin madafata Allah gyara mana iyaka dai sai dai akwai irin inda an ka halatta wata ƙarya din daga ciki shine kamar irin mutane ne guda biyu waɗanda suke da swabani suna gaba da juna tsakanin su to amma kuma sai kai kuma kana son kaga sai ka shirya su ne to sai ka zo ka samu wancan mutumin guda sai ka ce mai wancan abokin gaban nashi shi ya aiko ka gare shi ya ce mai da Allah dai abubuwan sun ka dan faru dai to abubuwa dai na sharuka dai na shi dan ne ba wani abu ba don haka ya ce da Allah ka yi hankuri abubuwan nan insha Allah ba su ƙara faruwa ba kuma ba shi ya aiko shi din ba ka ga mi kenan ya yi ƙarya wurin ko to sannan kuma sai ya tashi ya koma wurin wancan gurin shi ma sai ya ce wancan din shi ma shi ya aiko shi ya ce abubuwan da suka faru tsakanin su dai da Allah dai a dai hankuri kaza kaza har ka sharrin shi ne da sauransu da shi ma dai ka ganin ƙarya ka shirya amma don mi don ka shirya wani alheri ne kai ta to an ce yana maganar ta halatta wannan ba komi wannan babu komi za a yin ta da kuma ana tare da irin harka ta ɗaya nauyi irin mutum cikin gida ne dada musamman ya ce irin sallah ta taho da dai kuma ga abuwa sun riga sun yi nauyi abinda ma za a ci dada ana buge buge dada kai kuma sai an kai daidai kuma ka samu mata kuma wanda ba da san tona ne ba da san mutunci ba ba da san tausayawa da kuma yau da kullun din ba ta matsa ma dole dole sai kai mata dinki kuma kai gashi ba abin da ka bukata za a baka kawo abinci ma wanda za a samu da cikin gidan da da abincin sallah misali shi a gaban ka to irin wannan din in ka dan waski mata kai mata wannan din ga a to ai wannan ba matsala in dan dinkin ki ai yana can wajen tela kawai ba sai dinkin ki za ka kawo shi wannan kuma ka san baka sayi ba wannan ba komi saboda shi ma don ka kashe wata tana ce shi ma kai ta ko to wannan duka irin wadannan babu komi to amma dai ƙarya dai wanda zaka shiryawa don dai shirye wani abu na ba daidai ba na rashin gaskiya don ka zalunci mutum don ka yaudare shi ko don ka bata mai suna to wannan shine babban abin da yake na harama a ciki wanda lalle bai halatta ba a ciki kuma su ne ake magana cewa din bai halatta ba a don haka yana da kyau kwarai da gaskiya a ce mun nisanci wannan ne bai kamata a ce mun sanya iya ƙarya daga cikin harkar wayewa ba a zamanin mu to muna fata Allah ya bamu ikon gyara halayen mu bi jahil rasulillahi sallallahu alaihi wasallama a to shine qutil zakhar rasul kina Allah an ci masu yin ƙarya alladhina hum sune waɗannan fi gamratin wanda suke suna cikin jahilci wato shine magagi na jahilci kenan shine allazi lahum fi gamratin sune waɗannan da a cikin magagi na jahilci shine jahalin jahilci ya gamiruhum wanda yake bugar da suwa wato irin kama a ce har ya bugar da su sun suma haka ma'ana to shine sahuna kuma suna rabkana shine ghafiluna an amril akhirati suna masu rabkana daga barin lahira wato shine sai ya zamo su saboda ƙaryata su da abubuwan nasu din sun kai kwata kwata harkokin lahira ma gaba ɗaya ba shine gaban su ba kuma ai kana ganin wanda ya riga ya nisa ya zurfi a cikin waɗannan abubuwan ya zama da gaskiya kenan kwata kwata ba ya tunanin cewa kai ya kamata dai in bari fa don ba ruwa ne sai kuma gane ka fa ba gane wadin kuma ga shi shirya na a gane shi amma duk gane ga shi kawai ba san kare ce kai ba kila ba maki ana dan jin nauyi ne da ya dan kyale ana dan yi kawai ba gane ba amma ya kasa ya gano ai ana gane kare ce kai din kuma duk da yake yanzu saboda sabawa da ƙaryan ma da yana abu yanzu an kai kuma ko mai gaskiya ma yanzu wani bi sai haka sai a ta ganin kamar ko ya faɗi gaskiya sai a ta ganin kawai ƙarya ba ce saboda an riga an saba ba ya zama jiki har mai gaskiya yanzu an kai yanzu shi ma ko yin wani abin ya yi shi ma yanzu sai an juya shi da an ce ai kaza ne kawai saboda an riga an saba sai a ta ganin kawai ba gaskiya ce ba ba abin da yake nufi kenan ba ka san wato duk yanda wani yake yawanci sai ya ta ganin kamar haka nan kowa yake to shi yasa ake cewa wato wata rana a wani ya taba zuwa wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce mashi ka ai mutane wato sun zama ka ai mutane kirki mutane duk da kirki ne sai ya ce mai gaskiya ne wani kuma sai yake cewa ka gaskiya mutane da sun lalace ba su da mutunci ba su da kirki manzo Allah ce shi ma gaskiya ne to shine sai sabai suke ta manzo Allah to ya bane yake wancan ya ce duk mutane sun zama mutanen banza ka ce gaskiya ne wannan ya ce kuma duk mutane sun zama da kirki ka ce gaskiya ne sai ce eh to ai kowa yanda yake haka ne ganin kamar kowa haka ne yake kamata yake saboda haka shi wancan mai gaskiya gane yake kamar kowa mai gaskiya ne dan uwa ne shi ko wancan mutumin banza gane yake kamar kowa haka ne yake shi ma shi yasa sai haka ne kamar kowa mutumin banza ne to shi yasa yanzu saboda ƙarya ta riga ta yawa ga mutane kai mai gaskiyar ne amma za ka yi gaskiyar ta kaɗa amma sai an zarge ka ɗin saboda sabawa da ƙarya ɗin sai a ta ganin kai maka ƙare ce ka yi alhali kai ba ita ce ka yi ba kuma to wannan shi ne watan ya ce su ne waɗanda suke to kaga duk wanda abin ya zama mai jiki irin wannan ɗin ba ya tunanin a ya kamata yau bari zai ji tsoron Allah dai in bari ko kuma saboda kai shekaru ne sun ɗan ja ya kamata yanzu yana ɗaya da jikoki da sarkai ya kamata dai ɗan kama kai ne duk sai haka duk bai kallo wannan ɗin ba ruwa ne to ya zama marabka ne kenan shine sahu ne kenan to shine sai Allah madaukin sarki yace yasaluna wai su waɗannan kafiran shine yasaluna nabiyya sallallahu alaihi wasallam suna tambayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma istifham istihza'in tambaya irin ta izgili wato irin ta rinin wayo nan suna yanta wai ayyana yawmuddini wai yaushe ne ranar alkiyama nan za a yi suke ce mashi fa shine mata maji'uhu yaushe ne zuwan tashi alkiyama yake wa jawabuhum abinda ajjawabin su shine yaji'u alkiyama nan za ta zo ne yawmahum 'ala an-nar yuftanuna ranan da za a azabtar da su a saman wuta Allah ya kiyaye mu shine ayyu azabuna ran da za a azabtar da su fiha a cikin wannan wuta din ah to anan kaga ubangiji madaukin sarki yana ga mana cewa suna tambayar manzo Allah sallama cewa wai yaushe za a tashi alkiyama din amma ba wai tambaya ce wanda suka yi don dai su jiya su ji tsoron Allah su zamo su yi tanadi ba kasan shi mutane masu tsoron Allah kokarin su in sun gaji cewa ga tashi alkiyama ga kuma abubuwa to kokarin su ya za a yi su ga inda suke da gyara da suke da laihuka su gyara to sai ya zama su tasu tambaya ba ta don neman su gyara ne suka yi ba a suna yi ne kawai don dai izgili ne suka yi wani abu a to shine sai ne Allah madauki yake ce masu din to ai ka gaya masu abin da ajawabin shine za ta zo ne yawmuhum ala nari yubsanuna ran da za a azabtar da su a wuta ma'ana ran nan su sani tashi a kiyaman da zai zuwa to azaba ce za ta akan akan su shi yasa kaga wata rana sadda wata wani sahabi ya taba zuwa wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tambaya tai cewa wai yau shi za a yi tashi alkiyama saboda duk mumini mai imani abinda ya kamata ba magana bincike shi za tashi alkiyama ba a'a yayi kokarin in ya bincika din ma in bincike ka so yayi an kusa ko ba a kusa ba to ya zama kokarin da yake zai yi gyara ne to abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara ya ga mashi sai ya ce mashi to wai kana tambayar tashi alƙiyama nan me ka tana da gari ta halin wai to ka ƙarshe sai yake ce mashi to ni dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba wai na tanadi yawan sallolin nafila ne haka ba ko yawan sadakoki ba hakan ne yace a'a walakin ni uhibbullah wa rasuluhu sai dai ni ina son Allah da manzo Allah ne shi ni tanada kawai to ka gani to shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa almar'u ma'a man ahabba to ai mutum yana tare da wanda yake so saboda haka tunda kana so Allah da annabi kana tare da su wani kenan kaga ashe kenan shi yasa kaga ake cewa inda su samu ne kada mutum ya ce shi wai ya dogara da sallar da ya kai da azumin da ya kai da zakar da ya kai da kuma shi wai lalle lalle sai shiga aljanna wannan ba shi bane ba ai ba ka da garantin cewa an karba ba ka da tabbacin cewa kuma sallar taka ta yake ko bata yi ba duk ba ka da wannan yakinin azumin naka yake duk ba ka da tabbacin shi amma dai ka yi bakin iya kokarin ka nayi kana yi din sannan kuma sai ka tabbatar da ka samu tun mamine ne wasu ginshikar da zaka kakkarawa kuma wanda za su taimaka irin soyayyar manzo Allah din sallama da sauran abubuwa irin waɗannan din to wannan ne kan in ka hada da su wato shikenan sai a samu sai a kai labari amma in dai ka ce kai lalle ka dogara ga waɗannan aikin naka dole dole wannan akwai matsala shi yasa za ka gano cewa wanda zai cewa lalle Allah cilas shi ba za ka yi watan tawassuli da wasu abubuwa ba domin samun kusanci ga Allah madaukakin sarki ba sai dai ibadarka wannan akwai kuskure ciki don ka ce dole sai da shi kadai ne da ibada kadai ne za a yi to ai ibada ba baka da tabbacin an shi ta ne fa amma dai yanzu in zaka ce in za a zo yanzu misali kace kai masoyin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam kana ibada kada komai sallah kada komai kana yi baka bari ba ba yana rubin ka bayin su ba kai tabbatar da kana yin su sannan ka hada da kuma da sun manzo sallallahu alaihi wanda kana ganin shine babban garkuwa gari kadai to ai wannan ka samu babban bango mai kyau kare da gaske domin in an ce haka nan misali wancan din shi dai baka da tabbacin an shi wancan aikin naka din amma wannan soyayya ta kadin ta tsakani da Allah to ka san da ka so masoyin Allah ne fa shi ko Allah madaukin sarki in dai kana so manzo Allah babban masoyin nan nashi to kai masoyi ne ka san da wannan din ka ko san ku kana masoyin manzo Allah sallama kuma ka san dai a ce kuma Allah ya azautar da kai ya kaga Allah ba zai azautar da kai ba kana masoyin masoyi ne kuma gashi ba barin ba wulakantar da faralle kai ba wadanda ya faranta baka ba kana yin su to saboda haka shi yasa ake harawa da su wadin duka dai a samu akai labari muna fatan Allah ya tabbatar da muwa ya karbe ba namu baki ɗaya kuma da sauran dukkanin hanyoyi waɗanda suke kaiwa ga rahama muna fatan Allah ya bamu ikon biye su don alfarma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to shine yake cewa don haka watan za a yi masu za a tashi alƙiyama ne ran da za a masu azaba a wuta sannan wayo qalu lahum hina ta'zibi za a ce masu lokacin da za a yi masu wannan azaba din sai a ce masu zuqu fitnatakum ku dandane wannan azaba ta ku ne shine ta'zibakum ku dandane wannan azaba ta ku din hadha ta'zibu wannan azabtawa kuma allazi kuntum bihi tastajiluna shine abun nan da kuka kasance kuna neman gaggawa da shi a kawo maka shi ku gani yanzu fi duniya a duniya istihza don izgili to gashi ne yanzu shine saboda haka da makocan suna bakin iya kokarin su wajen ganin cewa su lalle sai sun ta karyatawa ba su yadda ta shar kiyama ba suna cewa in ma gaskiya ne shi a kawo ta su gani mana a kawo ta su gani mana ka san ba ma ya azaba ta lahira ba ka san su yi magana ko ta duniya ma sun ce in gaskiya ne a kawo musu ko suna cewa Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama'i suke cewa wai in dai da gaske ne to wa ayo musu ruwan duwatsuna daga sama wana na azaba su gani halaka da su in dai da gaske ne abinda ake ake ga musu din to kaga ta duniya ma sun yi haka nan din to shine ubangiji madaukin sarki ce to ran nan ne za su dan dane ta dan da su gani to muna fata Allah ya kare mu to sannan sai Allah madaukin sarki ce innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhirina ma atahum rabbuhum إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجرون وبالأسحير هم يستغفرون
ah shine ubangiji madaukin sarki ya ci gaba da cewa innal muttaqina yace amma lalle hakika su masu tsoron Allah to kaga bayan Allah madauki sarki yayi magana ya faɗi su waɗanda suke suna watan sun kafe ce din ba su yi imani ba to sai kuma yanzu ya faɗi masu imani wanda dama ko can dama al'ada ce ta su sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a duk lokacin da an ka faɗi watan alamu abubuwa na azaba to a lokacin saboda ƙarfin imani irin nasu za su dimoce kuma su gigice to shine sai kaga yawancin alƙur'ani za ka ga inda za ka gani an kawo ayoyi masu magana akan wuta to sai kaga kuma an kawo masu magana akan masu tsoron Allah ko aljanna a wurin saboda sadda sun ka shiga cikin wannan dimo cewa inna saboda tsoron Allah to shine sai a sabkar da wasu ayoyin da suke magana su kuma akan abin da ya shafi ainihin aljanna din da rahama don su samu kuma sauci da rayuwa ta su din to shine sai Allah madaukakin sarki zai kawo mana cewa innal muttaqina yace lalle masu tsoron Allah su kam fi jannatin suna cikin aljanna wato shine gonaki na aljanna kina shine jannati din shine basati na cikin gonaki na aljanna wa uyunin da kuma idanuwa na ruwa da suke gudana a cikin wannan aljanna shine tajrifiha wanda suke gudana a cikin ta kamar yadda muka sani da cewa quramu ne anharun min ma'in ghairi asinin wa anharun min labanin lam yataghayya ta'amuhu wa anharun min khamrin lazzatin lisharibina wa anharun min asalin musaffan wannan gana su din ne to shine yake magana cewa wa uyunin da wadannan idanuwan na ruwa da suke gudana a cikin aljanna din to su waɗanda aljanna suna tare da suwa kuma akhizina suna masu yin riko da ma'atahum abinda ubangijin su ya ma'atahum rabbuhum abinda ubangijin su ya basu wato shine yace akhizina suna masu yin riko ai halun min ad-damiri wato hali ne na zamiri fi khabari inna a cikin labarin nan na ainihin ita wannan inna din da ce innal muttaqina din nan ya to shine yake cewa watan matsayin hali ne ma'ana wai a halin kasancewa suna masu karbat abinda ubangiji nasu iya ba su din wato shine a wato kaman kace ka'inuna fi jannatin wa uyunin hala kaunihim akhizina ma atahum rabbuhum a halin kasancewa suna masu karbar abinda ubangijinsu ya ba shine ma'ana hal din to shine yake cewa akhirina ma atahum rabbuhum abinda ubangiji sai ba su ne Allahum abinda ubangiji sai ba su min as-sawabi na sakamako na lada kenan innahum haqiqa su kanu sun kasance watan qabla zalika tun gabanin shiga su aljanna din shine dukhulihim aljannata tun gabanin shiga ta su aljanna din muhsinina ko tan masu kyautatawa ne su a nan duniya ai fi duniya a nan duniya da ma ko tan masu kyautatawa ne masu aiki na kwarai mutanen kirki ne to wannan shi yasa sai ya zamo suka samu wannan sakamako a wata anan shi yasa da ma ka ji yake cewa lil ladina ahsanul husna duk wanda ya kyautata ko tan to za a bashi aljanna din to shi yasa ya ce wal wata da ma sun kasance muhsinin masu kyautatawa ne su tun nan duniya kuma bayan wannan kanu sun kasance qalilan min al-layli ma yahjauna kaɗan ne shi ne kanu sun kasance kalilan kaɗan ne minan laila daga dare ma ya haja una wata abin da suke yin bacci cikin shi ma'ana wai a dare ba su da aiki sai ibada shi ne ma'ana ɗin kaɗan ne baccin da suka yi cikin daren bai da yawa shi ne kanu sun kasance kalilan minan laila ma ya haja una kaɗan ne abin da suka yi bacci a cikin shi na dare shi ne ya namu na wai abin da suke yin bacci a ciki wa ma ɗin ne ya ce za a yi ita wannan kalmar ta ma ya haja una za'ida ne kamar ka ce kanu kalilan minan laila ya haja una ne to shine sai aka ce wannan za'ida ce ana kawo ne kuma don ta'kidi yake ƙara ainihin irin wannan harufa din sannan wai haja'una yace kalmar yi haja'una din shi kuma khabaru kana shine khabarin na kana din shi kuma ai yace kanu qalilan min al-layli ma haja'una dama ita kana din ba sai ta zo da sigan madi ba jiyan ta zo da sunanta da kana din tana aiki to shine yace wato shine khabaru kana wa qalilan shi kuma kalmar qalil da ya fada kanu qalilan sai yace shi kuma zarfun zarfi zarafi ne shi an sani akwai zarfin zaman akwai zarfin makan ko to shi ne yake magana zarafi ne amma na me kenan na zaman ko na makan ya kamata a ce na hawaye dan mutane ko na zarfin zaman kenan saboda lokacin da ya gwadi zuwa gare shi na cewa a lokacin dare kenan to shine kanu qalilan min wato shine yace zarafi ne shi ma'anan shine ayyana muna fi zamanin yasirin min al-layli ai ma'ana shine suna yin bacci a cikin zamani dan kadan na dare wa yusalluna aktharahu amma kuma suna yin sallah a mafi yawan daren wato shine sai ya zamo suna yin bacci ba wai bacci ba su gaba ɗaya ba a suna yin bacci din amma sai dai ba da yawa ba ibada suka tafi yawa a ciki wanda da ba ga kaida ko shi musulunci bai ce mutum ya dora ma kai ne abin da ba ya iya ba ko abin da zai wahal da kai ne ba a'a kai abin da zaka iya wa din wanda shi yasa wata rana aka samu daga cikin sahabbai wato irin sun ka bincika ne irin su sayyidina Uthman bin Mas'un da sauran wasu daga cikin su sai suka yi shawara tsakaninsu sai sun kaje sun ka bincika wai yaya manzo Allah sallama yake yin ibadu na nafiloli da sauransu aka ba su labari sai sun kace to amma su ina su ina maganar manzo Allah sallama shi da yake da muqamin la yaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara shi da adam muqamin da inda yana da zunubi da an gafarta mashi kuma nan gaba ma inda zai yi zunubin da an gafarta mashi to shine sai sai suka ce to su kuma gaskiya ba za su tsaya ga bakin yadda manzo Allah yake ba saboda me saboda ai su ba gafarta musu ba su to shine suka yi shawarwari suka ce to su daga daga yanzu duk dare ba su da aiki sai sallah duk yiri da rana kullun kullun ba abin da su yi azumi kullun wai ba dauki rana fa ba sai ramadan da ba kullun azumi za a yi sannan kuma duk dare tun da dare har su haifa wai ba a bacci sallah za a yi ta yi sun ka ce ma kai saboda watan kada wani abu ya shagaltar da su na harkokin duniya ko na basu kowanne daga cikin su ma wai zai yanke al'aura ta gaba ɗaya kwata kwata ko aure ba su kare shi kenan su saboda tsananin tsoron Allah to shine manzo Allah sallama sai ya ji labarin cewa ga abin da suka yi shawarwari za su yi to shine sai watan yazo aka ce yazo gidan su shi Abdullahi Usman bin Mas'ud din yake tambayar matar shi cewa wai na ji labarin an ce ga abinda su Usmanu sun kai kaza kaza kaza to ita kuma wato yana da shi ma akwai wani karatu da ya kamata a ce mata su kula ciki saboda gud watan don irin rufin asiri sai bata ce eh lalle haka ne an kai manzo Allah ba ko kaga ko wanda wata ce da zabara sai eh lalle haka nan haka nan sun kai sai ta ce to manzo Allah an ce maka sun yi haka nan ai sun yi din wai ka da suna mai abin ga ko to amma kaga haka ake bukata ya zama wacce ta zama mai kokarin rufin asiri ga mijinta ba ya zama kowane lokaci ita ya za a yi ta fallasa shi ba ya za a yi ta zo sai ga wata mata ta zamo ita al'adar ta duk wasu abukanta da duk wasu ƴan uwanta duk wani abu na sirrin mijinta tana kwashe tana ba su labari wannan ba ba a shari'ance wannan bai halatta ba ga aida ba bai halatta ba in wani abu ne wanda yake na abun da ya mallaka duk sai da kwashi da hada ba kowa in uwanta da duk wanda take da alaka da shi in kuma a'a, wani abu ne wanda yake fama da shi ko wata lura ce ko wata shi lafiya misali sai ta hada ba kowa in kuma watan a, yanayi ne suke misali kila na sai a hankali rayuwa misali abuwa da sun dai nauyi na harkokin gida misali duka dai ita babu dan juriya da hankuri kowa hada maza ta yi to wannan ga kaida ba abu ne wanda yake mai kyau ba ba a son mace ta zama kowane lokaci mai yawan fallasa sirrin gidan mijinta ai su ba su da kaza ko suna da kaza an yi kaza wannan ba a son haka nan to saboda haka a to shine sai take cewa haka in an gaya maka sun yi haka nan sun yi din to shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira su yake cewa to bari ku ga muku yace ku sani na fi ku sanin Allah kuma na fi ku tsoron Allah yace amma ni ma yace ina yin bacci dardar sannan kuma ina tashi in ibada ina yin azumi na nafila wani bi kuma wani bi ina ajiya kuma in huta saboda haka kuma ko kuma ina yin aure sai da haka famar ragi ba an sunna sifa laysa mini duk wanda ya kyama daga wani abu da nake wanda shine aiki na sunnata to yace ba ruwa na da shi saboda haka magana wancan shawara ta su an tantance ita ba ita bace saboda haka an yadda ka sai ka yi ibada ta ka cikin dalil amma ba ce an kai duk dalil gaba ɗaya ba kuma a ka ebi bakin gwargwaro saboda shi ma jikin naka yana da haƙƙi ba saboda ai da jiki watan da rai ka san shi da ma abuwa ne guda biyu sun kada mutum din jiki da kuma rai ne to shi rai din ba ya gajiya shi rayuwa ko akwai wanda taba ya gajiya shi da balle tun da yake bai taba ya gajiya shi da ba ko bacci yake bai gajiya nan yana abutai duk ɗaya ne in dai ka gama ta sai dai a ce rai ne ya hita kurun amma in dai yana nan to ko bai da lafiya ba ya jewa bai cewa ya gajiya shi da ba ya tsaya huta shi ko jiki da ma shine ka gajiya da ka ji ko can ka ina gajiya ba da dama jikin ne ka gajiya ba wani ba ka san shi asuri ne kusan da kasa an kai shi ko tunda annabi adam ai da kasa an kai to shi yasa da da ko shi yana so ya bi kasa din shi ma dai dan wata wanda an kai bota an kai shi cikin ta to shi yasa sai ya zama suke haka nan din wanda kuma ana cewa da ma shi ruhi din shi rai wato da ma shi haka yake a rai shi daga Allah yake da ma kusan duk wani abu da aka yi na kasala da dosuwa ba za ka isko jiki da kayan su din to kuma kashe gashi kaga ga su an hada su aiki guda tare wan garabu wan gamin kokari ko amma kuma in ai abun kirki tare za shiga aljanna in kuma an kai abin da annaban za kuma tare za a shiga wata fa har shi yasa ake cewa to wai kuma ya za a yi haka to tunda dai aka ce to ai abin daidai haka yake duk cikin adalci ne muna tunda ai yanzu yanda tsarin yake yanzu in ka duba wato ai kamar a ce yanzu ne wai mutum da gurmu amma yana gani to sai kawai ya ga sai ga wani abin da za a yi yana so ya sata amma sai dai sama yake rataye abin kuma ga gurmu bai sai tsaye shi kuma to kuma yana so ya sa wannan sata din to ya za a yi ita bai san wanda zai yanta ba amma kuma sai an kai daidai kuma akwai wani makaho nan kusa gari shi kuma kawai Allah ya laso Allah ya lawo yake shi ba gurmu bane yana ta sai daya ce ba gurmun nan sai gurmu ya ce makaho makaho to naga wani abu wanda ya kamata ya kamata mu dan mu sace shi sai dai man kaiwa kaga shi makaho bai gani ne balle ya dauko shi kuma to sai sun ka shirya wai sai shi makahon ya ce to kai gurmu tunda baka kaiwa bare sai in dauke ka da gani an gane sai ya daga shi sama shi sai a dauko abun to wai ko da ka zo kana zuwa makaho ya daga gurmu ya dauko abin kenan kamin ya sauke sai ga kai mai kayan ka shigo wa ma sata wato ai duka ba dai ko to da ka duka duka ka hukunci ai duka duka yawa to shi yasa shi yasa yanzu da shi ma an kaje an kai aiki na aiki mai kyau to ai dar jikin dai da ran na aita sun kai shi dai in ma da banza an kai shi ma dai tare da sun kai din kaga ashe kenan duk hukuncin da aka masu kala guda ai ba ba zalunci kowa ba don tare an kai din to saboda haka to sai ya zama shi jiki din wato shine wanda yake da wannan kasala din wanda shine wanda a yake da da irin wani to shine kasan yawan bacci din yawan hutawa shi da ya kwanta ya huta ya kwanta ya huta kowane lokaci to shine sai ya zama abin da ake bukata ka bashi haƙi na shi jikin saboda sai in yaya baccin ne shi sannan zai dinjin ya dan dawo daidai ka auna da kyau ka gani ko da gajiya kai sosai da gaske idan ka kwanta kai bacci kana tashi daga bacci zaka je gaje ta dan rage ai ai shi zaka jama'an ce ai an ka ta aljanna ba a bacci can ba a kwana saboda to ai ba ba gajiya can balle ai dama gajiya ka sa ai baccin kusa to ba gajiya can kwata kwata to Allah ya sa da mu jiki to zama da haka to shine watan aka ce su ba su yin bacci sai dan kadan da suka yi ma'ana za su kwanta su yi bacci shi yasa akwai hadisin da yake shafo ashita'u rabi'ul mu'min yace shi lokacin sanyi yace lokaci ne wai na cin riban mu'mini yace tsala lailuhu fa qamahu wa qasura naharuhu fa samahu yace yinin mutun watan daren mutun yayi tsawo da yawa sai ya kwanta yayi bacci kuma ya tashi yayi ibada saboda lokacin dare yayi tsawo lokacin sanyi yace kuma ga rana kuma sai ta zama ba ta da tsawo kwarai shi kuma sai yayi azumi ne na lafiya shi kuma cikin sauki ba wahala kuma to to wannan shine kaga abin da ake bukata ya zama dai kowane amma dai ba a ce kullun kullun kai ta azumi ba ba dauke rana ba a'a an yarda dai yau in kayi to kuma in gobe zaka tsaya ka huta kuma shikenan ko sai bayan wasu in kwanaki to duk ba matsala in ma kuma dai ya danganta dai kamar irin duk sati zaka rika yi ba komai shi ma ka rika yi duk sati kamar irin azumi ranan litinin da irin ranar alhamis hakan nan kaga mutum ya wannan yana daga cikin waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi kuma ana yin su din ko kuma in baka yi su din misali kamar duk wata mutum ya rika yin azumi guda uku duk wata shi ma duk yayi ana yin haka nan din ya danganta dai zai kokarin mutum misali in ma mutum baya iya kuma sai irin watan irin rajab ko sha'ban hakan nan ne misal duk dai ana bukatar su ma ai wannan azumi din da sauran azumma da ake irin su tasuwa da ashura hakan nan duka dai to wannan ne ana so a ba jikin nashi haƙi shi ma don ya kwanta ya dan huta ba a ce a bar shi kawai je ta rashin awatan a hutawa da mutu shi yasa ya ce kanu qalilan min al-layli ma yahjauna sannan bayan wannan kuma wabil ashari kuma lokacin jijjihi hum yaghfi yastaghfiruna suna neman gafar Allah shine ya kuluna Allahumma ghafir lana suna cewa Allah ka gafarta mana yace wa bil ashari a lokacin sahur wai kana jin sai ka jana ta sahur ko to ai lalaci ne shi ba hoshi ya dauki sai ya ce sahur as-suhur sunan lokacin ne wannan lokacin ne shi aka ce masa as-suhur dai shine al-ashar dai nan wanda ake nishi wai lokacin jijihi sunan wannan lokacin ne as-suhur din shi ko ba wajen sai bai da shi sahur abincin da yake ci lokacin azumi zan da dauka abin shi yake shi as-suhur din to shine ma'ana dama daidai wannan lokacin yana ɗaya daga cikin lokutan da ake bukata irin dab da asuba dinan kamar asuba ta yake nan to suna ɗaya daga cikin lokutan da ake so ya zama mutum ya dan ribace su wajen yin ibada cikin su ko kuma wajen watan gabatar da wasu ayyuka dai na shakan nan da suka shafi dai na ibada din duka dai to shine bila salihum yastaghfiruna suna neman gafara a lokacin jijjihi to sannan bayan wannan kuma wa fi amwalihim wa fi amwalihim haqqul للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين
آه شيني سيتي وفي أموالهم a cikin dukiyoyinsu kuma haƙƙun akwai haƙƙi wanda suke bayar da shi lissa'ili ga wanda yake mai bara mai nema su a taimaka mashi wal mahrumi da kuma wanda yake kame kan shi ya hana ya hana kai ne yin bara din bai roko ne allazi la yasalu wanda baya roko li ta'affufihi saboda kamun kan shi wato shine Allah madaukaki yana faɗa cewa su waɗannan mutanen masu wannan sifar waɗanda suke sune ɗan aljanna sune waɗanda suke bada wannan taimako din ga masu neman taimako wato shi yasa dama ko can yanka ce almaji ne wannan mai bala to dama ga aida ba a yadda ka wulakanta shi ba in dai har zaka bashi kai koda bashi zaka yi kuma daga baya ka mai gori to Allah ya ce ba kaka mai wannan din da ya faɗa cewa an kai wannan din to ka bata larar sarƙaka yana faɗa cewa wala tubdilu sadaqatukum bil manni wal adha gar ku bata larar sarƙaku da gori da kuma cutarwa don kuma mutum kai ta kama mutane nan na ma kaza ai kaza wannan bai yi ba kamar tsawa kana ga mai wannan magana din shi yasa yake cewa ma ai qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin yatafahu adhan yace shi almajiri mai bara ma kamar magana mai kyau kawai Allah ba ka gaba misali ko kuma da sauransu da ina wannan kalmar misali masu kyau to ya heda ka ce kuma ka bashi sannan ka biya mai da wata magana mara kyau ciki gara ka kamar wannan magana mai kyau din yafi to saboda haka irin wannan tsawa din ana hantar aya mai bala to ba haka ne shi zaka ji watan wata aya ko yake faɗa cewa wa amma sa'ila fala tanhar mai bala ga ka rika masa tsawa kana kana tsawata shakan nan to wannan saboda haka in dai kana rabon da ba zaka bashi ka bashi in ba ka da shi kawai kamar Allah bashi gaba shikenan kurun ah to shine yace to su waɗannan mu'mina haka suke suna ba almajiran sarka din masu wannan nema albasu din wal mahrumi da ma wanda ma bai neman bai wanda ya hana kai ne neman a bashi din saboda ka san mutane kala kala ne zaka samu wani yana da kamun kai matuka yana da bukata wa gaskiya ne yana da lura mabukaci ne amma ba za ka gane mabukacin bane ko da ko kana tare da kai da shi din saboda mi saboda natsuwa ce da kamun kai to irin waɗannan mu'minin to Allah yana son su kuma kware da gaske a cikin suratul baqara ba kaga hakira da yake musu yana cewa su ne waɗanda yahsabuhumul jahilu aganiya amina ta'affufi wanda bai san su ba in ya gansu masu ya azama wadata ne su ba to shine haka je yana cewa din la yasalun nasa ilhafa ba su tambaya mutane ko su Allah wanda ai kaji haji kaji abin da ina suka taimaka man ba su yin wannan in dai ka ba su za su karba in fa baka ba su kuma shikenan kuma to wannan ne yana ɗaya daga cikin wato in mutum zai bayar da sadaka to ana son ya rika dibin irin wannan so da wani lokaci za ka ganin mutane ma ana yin kuskure sai a kalle wani wai abin da aka jira sai in an gane shi cikin wani mummunan hali sannan za a taimaka mashi kuma kun san ya danganta ne kala kala ne kowa da irin wane ne cancanta ta da taimakon da ya kamata ya mashi akwai wanda yanayin kala aiki ne ko yanayin shi nan ne zai cancanta lalle ya kamata wani a ce an taimaka mashi ba sai an gashi wani hali mai tsanani ba ai shi yasa kake ganin cewa ana cewa akwai abubuwan da suke farlu ainin farilla na dole ko kuma ga al'umma misali wanda dole ne misali a ce ga al'umma ko a ce farlu kifayati misali wanda dole ne su tabbata da wani aya misali yanzu sai a ce ga gari duk garin gaba ɗaya jahilai ne babu malami ko guda garin a ƙa'ida duk sun taru sun yi rayi gaba ɗayansu ai dole ne nan wurin sai su ɗauki nauyin wani in an kasa akwai wani mai ƙoƙari da himma a cikin sha'anin karatu ɗin to dole ne garin nan su haɗa kuɗi su ɗauki nauyi na wani za ta yi karatu ɗin don a samu malami kaga wannan wajibi ne to yanzu da misali sai a ce ai wani yana da ƙoƙari wajen irin wannan ɗin amma kuma sai dai shi zai ta ɗauki nauyin ka ne ta yi kuma shi kuma gashi abuwa sun mai yawa misali to sai a ce sai in an ga ya fara ya shiga cikin wani hali abu ya ɓace na za ta yi makamai wannan kamar ba shi aka yi ba ko kuma kila misali kuna da malami a ungoku ko limami a ungoku irin wannan haka to sai a malaukin a ce kuna dan bashi dan abubuwan da ya kamata misali kila ko zakka ne na sarka da sauransu haka na wai abu sai in kun tun da dai kila ba ku ga rasa rigar da zai sanya a ban gane ko kuma da abinci haka nan dai gida ne ba ku taba ganin yana so yana fara ba misali ba sai ku ce ba za ku taimaka to wannan duk yana daga cikin abubuwan da watan su irin waɗannan sun cancanta a basu ba sai an ga suna bara ba in suna ga suna bara ba ya gama lalacewa shi zaka ga yana jin daga cikin maga ko Imam Shafi'i ne ko Abu Hanifa akwai ɗaya daga cikin su wanda yake magana ma cewa ai waɗanda suke shugabanni na addini bai kamata ana ganin su wulakance ba ai yace saboda in ana ganin su wulakance suna sai su shiga cikin mugun hali sannan wai a ce a taimaka musu ko wani abu yace to ai wanda ba musulmi ba sai ya daina musuluncin gaba ɗaya to misali sai an ka zo an ga waɗanda amanyan malaman amma su ne su kowa riga guda ce kullu sanan da nan ita mutai ka tama ita koyo shi to wanda ba musulmi aka tunani zai kalli musuluncin abin da zai kalla in ya shigo shi ma haka na zai zama haka zai gani to abin da ya ga shugabannin musuluncin ne haka nan din to shugabannin musuluncin sun zamo haka to da balle shi da zai bewa yanzu dan mabiyi kenan sai ya ga cewa to in ya shigo shi ma sai ya shi ma to shi yasa yake cewa da kan gama kamata yayi ma a ce waɗanda an manya ma shugabanni na addini a ce su ne masu yin manyan riguna da manyan rawan din saboda wanda ba musulmin bai gani ya san musulunci addini ne na girma ba addini kaskanci bane ba to saboda haka amma zaka isko yanzu gaskiya muna da wannan sassaucewa kwarai da gaske wata rana wani malami ne taba cewa shi shi ai ba su ma a ce ya kai ga cin zakar garin su shi ya ce tunda shi zakar garin su ba a bada ita sai an ga mutum ya shiga cikin mugun hali wanda ko an baka ma baka ma an baka ita ko an baka ne ba ta ma aiki kwarai saboda ka riga ka mutu da yawa ma na Allah ya gyara mana to saboda haka wato ba wai dole sai wanda ka bara ba ake cewa a ba sarka ba har wanda bai bara din wanda yake mai natsuwa mai kamun kai to shi ma duka ana bukatar a basu din to shine ce sifa ta mu'mine su haka ne suka yi din in za su yi wannan cewa din za su diba da mabukacin mai dan roko da taimaka mai din da wanda ma bai ciwa taimaka mai din za su bayar din gaba daya wadan irin waɗanda in ka gane su din ma sai ka azama wadata ne su wadin to kuma akwai su irin waɗannan da yawa kuma kwarai da gaske wanda zaka isko kawai tafiya ce dai ruhin asiri na Allah wanda kuma sun samu natsuwa ne sai Allah ya ba su wannan wadata zuci din ba ka gane komai hazan su cikin natsuwa hankalin su kwance ba tare da wani damuwa gare su ba to shine lisa'il wal mahrumi kenan masu bayarwa ga mai roko mai bara kenan wal mahrumi da kuma wanda ya hana kai na yin wannan roƙon baya roƙo din lita'afu bi saboda kamun kanshi sannan bayan wannan sai kuma Allah madauki zaki bayan ya gama ga ya mana waɗannan ne watan a cewa ga waɗancan ƴan wuta ga kuma waɗannan mu'minai waɗanda aka ambata din ga su ne masu aljanna din Allah ya tabbatar da mu a cikin su to sai kuma Allah madaukin sarki zai ci gaba da yin bayani akan watan ayoyi waɗanda suke gwadin iko na Allah madaukin sarki da kuma tabbatar da cewa lalle ya kamata duk mai hankali yayi nazari yayi dubi a cikin su don su zama matsayin dalili da ayoyi gare shi na shari'a ce sai yake cewa wafil ardi ku sani a cikin ƙasa min aljibali tun daga duwatsuna wal bihari da koguna mana gebe gebe da tekuna hakan nan wal ashjari da kuma watan bishiyoyi itatuwa kenan wasimari da ƴaƴan na itatuwa din wannan bati da tsare-tsare irin waɗanda ba na ƴaƴan itatuwa misali kamar irin wanda sun ka shafi irin wanda ake shuka gero dawa masara shinkafa da sauransu hakan nan yace wa gairiha da waninta to duk waɗanda abubuwan gaba ɗayan su ayatun waɗansu irin ayoyi ne wanda dalalatun ala qudratillahi subhanahu wataala masu yin nuni bisa ga cika iko na Allah madaukakin sarki wa wahdaniyatihi da kuma kadaituwa ta amma lil muqinina ga masu sakankancewa da Allah din wai ma'ana shine ita kasa din nan da duk waɗanda gaban ta kunsa baki daya to wa dukkanin su ayoyi ne masu gwadin cika iko na Allah madaukakin sarki ko masu gwadin cewa Allah madaukakin sarki shine yake yin komai kuma shi kadai kai ne din don inda ba shi kaɗai kayan komi ɗin ba to da duk waɗannan abubuwan na halittun da a ciki da tsare-tsaren da menene duka da ba za su tafi daidai yadda ya kamata ba za a samu wata rana abin ya bambanta don misali yanzu da yan shuke-shuke da ake yi da lokacin da za a yi shuka inda ba allah ɗaya ne ka yi ba to da wani ya ga dama daga cikin su sadda za a yin waɗanda ruwan sadda za a yin ruwa wancan ya ce shi ba san da ya kaso a yi su ba sai dai nan gaba kaɗan misali kila wanga ya ce yanzu za a yi ruwa ga ce a sai wata mai zuwa dai kaga sai a samu wancan ne kaga ai bada iko zai kilishi kuma ko sai sai ruwa sai inda yake so inda yake yake da iko kaga in yayi wadannan da shika za su kuma ko kaga wadannan kuma sai su tsire wadannan da shika amma da yake Allah ne kai shi kadai ne sai yayi ruwan nashi lokacin da yake so kuma da inda yake so haka yake tsarawa subhanahu wataala to shi yasa kowanne halittun nashi shi komai wani al'amarin Allah madaukakin sarki a bisa wata shi kadai yake gudanar da shi ba wani wanda yake mai taimaka mashi a cikin wannan tafiya din shi yasa kaji ma yana faɗa wata ayar law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata inda sama da ƙasa akwai wani Allah wanda ba Allah ba ma'ana Allah guda biyu ne da yanzu sama da ƙasa sun bace gaba ɗaya sun lalace sun yi ragaraga don sabani za a samu tsakanin allolan don wata rana dole sai an samu sabani tunda ai kana da gani wani bi ko da tsakanin makoci da makoci dai sai ga wani ana bayanin shiga na sabani ko kuma a cikin gida tsakanin yan uwa da yan uwa ko a cikin gida tsakanin mata da miji misali ko tsakanin wa da kan sai ka an samu wannan sabani misali wannan din to balle Allah da Allah wanda kowa na jin karfin mulki inda Allah guda biyu ne da matsala za a samu a ce Allah sama da wannan kasa daban don da dai kaga da daga nan dai ba mamaki da inda a ce Allah nan guda biyu ne to da in na sama ne zai yi ruwa to shi na kasa in yace shi ko bai da bukatar ruwan nan ka a bata mai kasa ba jiki mai kasa kaga za a yi kenan shi kuma can na ya cewa za a bar shi ya guri karfin mulki da ya yi to in ya hudin ka gani fada za a yi fa an koyi faɗa tsakanin Allah da Allah kaga ba za ta yi kyau ba Allah inda biyu ne mama sannan shi ma nan Allah eh abu a ce Allah biyu ne guda sama guda ƙasan kaga shi na ƙasan ya ce kai shi fa bai yadda ana kunna mai wuta na ana bata mai sama da hayaki ba ka ƙara kunna mai wuta fa to ya za a yi shi ma to ka gani to saboda haka amma sai ya zama Allah shi kadai ne yadda ya gada ma haka yake al'amarin shi shi yasa ka gani cikin halitta da yake yi ne in ya gada ma a halicci namiji in ya gada ma a halicci mace da Allah biyu ne kai aikin da haka na za a samu wannan matsala din wannan Allah ya ce namiji ya kaso a yi wanga ce a mace ne za a yi a ce rigima ciki sama sai Allah madaukakin ce a'a shi kadai ne wanda yake gabatar da kai babu wani wanda yake taimaka mashi ba wani abokin tarayya ga Allah subhanahu wataala to shine watan akwai ayoyi amma fa sai dai lil muqin daga masu sakankan cewa ne sune suke gano wadannan abubuwan kuma su yi gano abin aya ce gare su kuma su yi iman da su to sannan sai ya ce wa fi anfusikum wa fi anfusikum afala tubsirun وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون
ubangiji madaukin sarki yace bayan waɗannan kuma waɗancan halittun da aka bada misalai da suwa sai ce wa ba wannan ɗaya ba wa fi anfusikum haka na a cikin kanunku shi ma akwai ayatun ayoyi aidan kuma min mabda'i khalqikum tun daga farkon halittarku ila muntahahu har zuwa ƙarshen halitta din wa ma fi tarkibi halqikum da abinda a cikin hawa-hawa na wannan halitta ta kudin min al'ajaibi na abubuwan ban mamaki shin wai afala tubsiruna me yasa ba za ku gani ba ku lura ku gane haka din ba shine afalatu sino zalika me yasa ba za ku ga haka din ba fatastadilluna bihi ku samu dalili da shiya ala sani'ihi wanda zai kai ku ku gane wanda yayi wannan aiki din wa qudratihi da kuma ikon wanda yayi wannan aiki din wato shine kaga yace wa fi amsikum a cikin kanun kuma aya ce wai kan ma mutu ya taya ta cewa sai na ta tunanin halittar sammai da ƙasai itatuwa da ruwa da tsire-tsire da mene duka ba ma sai karkace ba ce kai kan kaɗin ma aya ce ciki a gari ka ka fara nazarin cikin kanka tukun sai ka gano aya ta kaɗin da a ciki sai ce kuma watan min khalqikum min mabda'i khalqikum ila muntahahu tun daga farkon halittar ku har zuwa ƙarshen halitta din tun da ai ka gari ya faɗa can wata ayar wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tinin ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأنا وخلقنا آخر سيشي فتبارك الله آه أحسن فتبارك الله أحسن الخالقين kaga yana bada misali ne na wannan halittar da Allah yake yi ta wajen da farko mutum yana digun mani sannan daga baya ya koma jini bayan ya kwana 40 sannan bayan kwana 40 kuma sai ya koma tsoka sannan bayan wasu kwana 40 sannan sai a busa mashi rayuwa kaga in ka bayar da 40 so uku 40 yana digun mani ga wasu 40 kuma yana jini nawa kenan 80 40 kuma sannan sai zama yana kaga 40 yana digun mani ya koma jini kenan ko bayan ya ƙara wasu 40 80 kenan ya koma jini bayan yana jini sai ya ƙara 40 sai ya koma tsoka ya zama kwana 120 kenan to sannan daga ba sai a busa mashi rayuwa shi yasa ganin ba daga samun ciki ne sai ɗaya fara motsi cikin cikin mahaifiya ta ba sai ya kai wannan ajili wanda an kai an busa mai rayuwa sannan zai fara motsi a ciki to shine yake magana cewa to tun daga wannan can matakai din na halitta din wanda aka yi wannan din aka aje shi a cikin mahaifa din sannan aka bi wannan mataki mataki din sannan karshe kuma Allah ya ce bayan wannan kuma har ya zamo tsoka sannan ya ce bayan wannan kuma watan baka sauna izama lahaman sai ya zamo wata a fakar kanal mudgata izaman ko wanda yace za a sanya masu yi wannan tsoka a mata rabta kenan kamar rabta misali wanda za a mata kasusuwan da komi kaga aika an rabta kenan ko to shine za a sanya a masa wannan din sannan baka sauna izama lahaman sannan kuma shi wannan kasusuwan kuma su ma a lullube su kuma da fata su ma sama duk dai Allah ya ce sannan sai mu faru da shiya wata halitta kaga yanzu bayan ya zo zai shigo da su ba irin ta dan adam sannan daga nan kuma zai ci gaba da rayuwa har zuwa kuma lokacin da zai tsufa ka kuma ya shiga wata sabuwar halitta kuma daban to shine Allah yake magana cewa to duk shine yake yin wannan din to shine yake magana cewa to wanga matakin matakin da Allah ya ka dauko abinda ba komai ba ya mai da shi komai ya isa zama aya muna ai abinda Allah ya dauka wasu ruwa ne wulakantattu wanda ba komai ba na kasanta ma sai ya mai da su wa mutum wa amma shi ne zai zo yana wani doro yana wani kuri yana ganin shi ne amma ga asalin shiga sai wanda yake kuma to ka gani to shi sake cewa alam na khalaqakum min ma'in mahinin ashe ba mun ka halice ku daga wasu ruwa wulakanta ci wanda ba komi ba to kaga ashe menene na isa ga mutum kenan wanda shi yasa wani yake cewa yace a ya kamar sarki ne yake sun ya nuna girman kai da isa to shi ne sai wani ne shi kuma yake nuna mai cewa a to wannan ka ai dai ba mutum kiki ne kai ba wannan isa ta kai ba komi ne kai kaza kaza kaza sai suna ganin waya masarki wulakanci ya zai fara ka nace ito ai abin da ya sako ai ba kowa bane shi ya yace ai farko ne kazanta ne kuma kashi ne musu zai zama mutuwa zai to wani irin da zaki da shi ya tunda ka gani mutum farko ga shi kazanta ne karshe kuma mutuwa zai ko musu tunda bayan ka zai ce a ce ba kaga musu zai zama ki da yanzu sai ka gani to saboda haka wato shine Allah yake cewa to duk wadannan ne ayoyi ne mutum ya kalli halittar jikin nashi ne ya gani da kuma halittar din yace tarkib tarkibi khalqin wannan hawhawa da an kai din gaban da an kai maka kala-kala daban-daban kuma kowace gaba da irin kala aikinta wannan ma ba karamar aya bace ba Allah ya maka wahuwanka yanda zaka tashi ka je inda kake so ka tafi da suwa Allah ya ma idanunka ka kalli abin da kake so ka kalla da suwa idanun nan abu guda ne amma zaka kalli abubuwa kala-kala da suwa da suwa zaka kalla ka gane wanga abun danwa ne wanga doruwa ne wanga bulu ne wanga fari ne wanga baki ne wanga kala ne ga sunan dai kuma kala duk irin nan kala guda ne fa kuma da su zaka yi amfani da su ka rika kallo yadda zaka takawa don ka taka gaban da za cutar da kai ya in kana so ka gane babban ni'ima ce mai girman gaskiyar da aya ce mai girma ka tambayi wanda an maka wanda baya gani ka jiya shi da bai da idanu ya san lalle idanu ba karaman ni'ima bace mai girman gaskiya haka nan kaga yanda Allah ya mutum kunnuwa da shi ma yanda zai ji duk maganganu kala kala kuma wannan kunnin shi ne zai ji ya gano wangana sauti na mutum ne wangana sautin ma mutum din ma namiji ne wangana sautin amma mace ce kuma wangana sauti ne na dabba wangana sauti ne na tsuntsu ga sunan duk da kunnin guda kuma duk wannan ya isa zama aya ga mutum sannan haka hadisin da Allah ya mutum harshe ne fa gashi shine guda amma shi zaka yi amfani da shi ka gane abubuwa kala kala shi ma wannan tsaci ne wannan bauri ne wannan zaki ne wannan gashi nan dai ga sunan kowanne daga cikin su kuma duk harshen nan kwara guda shi ma hanci kashi da zaka shaka fa ka gano wanga abun kamshi ne gare shi kuma kamshin ma kala kala tunda kana ganin turare in za a ji su kala kala kowanne ga sun suna za ka gane wanga kala kamshi ne da yake daban kuma da hancin nan za ka gane kuma kalar wari kuma duk dai in dai ba mutum ya samu larura na wanda bai ji ba kasa akwai masu larura wanda ba su jin kamshi ba su kuma jin wannan wari din ba to in dai ba mai wannan larura din ba to kaga duk hancin nan guda ne shine mutum ya amfani shi zai gano wadannan abubuwan ashe ko kaga lalle aya ce mai yawan gaskiya da Allah ya tarda a ciki wanda Allah madauki zaki ya yi mana ayoyi masu dimbin yawa a cikin wannan ne watan halitta ne shi yasa kaji ya ce wa fi anfusikum din a cikin kanunku shi ma akwai ayoyi afala tubsiruna shin me yasa to wai ku ba za ku lura ba ku gani ba ku gano cewa lalle tabbas Allah madaukin sarki yayi ayoyin shi a cikin halitta ku waɗanda lalle ne wajibi ne mutum ya lura da wannan to yanzu wanda ya kasa tsayawa a cikin jiki ne ya lura da ayoyin da a ciki har ya gano su kai shi ga yayi imani da Allah ya bauta ma Allah to yanzu kenan me zai iya ganowa kuma wanda zai zai gwada mai Allah din kuma tun daga kai ne ma kasa ganowa din to saboda haka shi yasa duk halittar da Allah ya gaba ɗayan gaba ɗayan su to bai yi su don halitta ma ka rakanar samawati wal arda wa ma bainahuma yana cewa la'ibi da ko bamu halice su don ɗaya wasa ba to ka ko tun da ba don wasa an kai su ba to don me an kai su akwai babban dalilin da yasa an kai su din menene babban dalili su karantar da musu gwada mana Allah madaukin sarki din to shi yasa koda ba kai kan kadin ba duk halitta da zaka gani abin da ya kamata tunna ma kenan in ka kalli halitta ta dan adam ce ta wasu kwari ce ta wasu dabbobi ce ta wasu abubuwa ne na ganyayyaki minan duk dai waɗannan abubuwan gaba ɗaya su rika nuna maka cewa kai lalle wannan iko ne na Allah ka rika kallon ikon Allah cikin wannan al'amari wanda zai ƙara sanya maka ƙarfin imani ya ƙara sanya maka ka ƙara gano cewa lalle Allah madaukakin mai iko ne akan komai magana cewa da aka za a yi tashi alƙiyama za a tayar da mutane kuma a musu hisabi da komai to lalle Allah yana iya waɗe sai mutum ya gano haka nan to wannan shi da abin da ya kamata shi yasa ce afala tusirun ne yasa ba za ku gani ba kuma da yake lokaci yayi za mu tsaya nan sai mun dawo sai mu ci gaba insha Allah muna fata da abun da muka kanta daidai Allah ya bamu ladatin kurakuran mu kuma Allah ya yafe mana ya fahimtar da mu ya bamu ikon gyarawa don alfalan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama alhamdulillah muna fatan Allah ya bamu dukkan alkhairi a cikin wannan wata akwai tambaya ko to na'am na'am na'am to a to masha Allah to an ce akwai wani ban Allah wanda ya aiko da kuɗi sadaka domin a ci gaba da sayan fetur da ake gudanar da ainihin wannan aiki na wannan karatu da shiya yana neman addu'a ga ainihin iyayen shi da kuma shanin kasuwancin shi to muna fatan Allah ya karbi wannan hidima ta shi Allah ya saka mashi da alkhairi abinda da yake neman addu'a kan shi kuma Allah ya saka Allah biya mashi da wannan bukatu din su kuma iyayen idan suna su ne Allah ya gafarta musu Allah ji kansu da rahama in kuma suna raye to muna fatan Allah ya bashi ikon biyayya da sauki haƙin da ya kamata akan shi tsakanin shi da suwa don alfarar manzo Allah sallama kuma Allah ya mashi buɗe shi kasuwancin shi na'am shikenan ku sakon ku ba ku wani sako na'am to sai tambaya kun Na'am. A tambaya cewa to wai yanda ake fitar da abun nan da kono da ake fitarwa na rantsuwa ma'ana fitar da in mutum ya rantsuwa akan wallahi bayyana abu kaza kuma sai ya ji abun to yaya ne ake yin wannan kafara wanda ake yi din to dama ita wannan kafara din da ake yi ana yin ta ne mudu guda goma ne ake bayarwa an san mudu wato mudu shine a mudu hudu suka haɗuwa su bayar da sa'i guda kamar yanzu misali mu da irin abin da muka awo ai kwangila hudu ka haduwa ko sai su bayar da tiya guda ko to mudu kawai mu kaddara sai mu ce kawai kwangila din misali to kwangila ɗaya ɗaya guda goma haka su ne mutum zai bayarwa din su a matsayin wannan kafara ta nazarin da ke wasu malaman suna cewa kuma amma wai an fi son mutum ya ba mutum goma din ba ya game duk tiya biyu da marba gaba ɗaya sai ya ba mutum guda ba so da kayan ka haɗa zuwa su ba da tiya biyu da marba don kwangila goma tiya biyu da marba za su ba wa kenan to su ne ake fitowa ga rantsuwa kaga ya kamata dai mutum ya dan kama kai ne ga rantsuwa ko tunda kaga da yanzu da tsaba take ai kaga kiya bi da barba kaga ai ko to zo da ka sai ai kokari a ce ta Allah ta Allah ya saba da shi to ai da ganin tana kawo badin kuma ko ta Allah ya saba da shi Allah ya baka sunan alkhairi baki da Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima gulik wal khatim lima sabaqa nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim ala alihi haqqa qadrihi wa miqdari lazimi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah masha Allah